نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في النار jiya mun tsaya nan ne ba mu karasa ba saboda yau dai niyyar za a kawo littafi annar wa shatranj wa menene wa'annan abubuwa duk mu gan su hotunan su ba su yanda suke ko da yake an san su ludo da karta da kwado da dara da menene da menene wannan duk an san su amma ana fada ne dai a gan su ga sunan kowanne da sunan shi asalin su kuma duka daga kasan farisa ne a kan sarakunan farisa suka kawo duk littafin yana aje kullun na ganin shi tun shekaran jiya nake neman shi zuwa rasa na rasa kafin sati mai zuwa za a gani insha Allah
ana son wani zai kasa kujerar ko ta ɗin
ta yi tudu
ko ta yi tudu ba komai babu ma ja a finnar annard wa shatranj wa nardashir wa duk abubuwan wasanni ne karta ludo da kwado da menene da da dara da duk waɗannan da ake yi ana yin su ne ɗayan abu biyu ko dai don a samu tuhon rai a hankali ya kwanta a tafiyar da lokaci ko a yi don a yi caca قال حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظور الله صلى الله عليه وسلم إتي من لعب بالنرد فقد أصى الله ورسوله wanda ya wasa da wanda ya yi wasa da waɗannan abubuwan wasanni ya saba wa Allah da manzansa قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم annahu balagaha nana aisha ta samu labarin cewa anna ahla baitin fi dariha kanu sukanan fiha wa indahum nardu tana da gida da mutane ke ciki ko haya suke ko menene sai aka ce ai gashi suna wasa da annard fa arsalat ilaihim sai ta aika musu ta ce me la in lam tukhrijuha la ukhrijannakum min dari wa ankarat zalika alaihim ko dai ku fitar da kayan wasannin ko na zo na fitar da ku duka قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها عبد الله بن عمر يجا cikin ɗaya cikin iyalansa ko yara ko menene suna wasa da annar sai zane su kuma ya kakkarya abubuwa ya hana قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وكرهها ya ce imam malik ya ce babu alkhairi a cikin waɗannan abubuwan da ake wasanni da su ya karhanta karatu tarimin kenan wasa metuhu ya karahun la'iba bi hawa bi gairi hamin albatili wa ya tulu hazihil aya sai ce fama za ba da alhaƙa illa dalal duk waɗannan abubuwan da ake wasanni da su su ne ake ce fama za ba da alhaƙa illa dalal dai ce ɓata ne قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلام لتافن gaisuwa kenan sallama babul amali fi salam babin da ke bayanin yadda ake sallama kenan ko yake gaisuwa mutane wanda mutane na zaune wani zo zai shige ko a haye waye zai fara gaira wani qala haddathani an malikin an zaid bin aslama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce yusallimun rakibu alal mashi wanda ke haye shi zai yi ma wanda ke tafiya sallama wanda ke tafiya kuma shi zai yi ma wanda ke zaune sallama wai za sallama min alqawmi wahidun ajza'a anhu mutane komin yawan su mutum ɗaya ya sallama to ya wadatar ba sai dukkan su sun yi sallama ba me eh ni ban ji maganan ka ba ne eh manzo Allah ya faɗa zai faɗa waye- waye zai ce to ba ku karantar da su wannan ka'idan ba ne da kun karantar da su ai da su ma sun warke ko ba haka bane ba ba yadda za a yi rayuwa ta tafi sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu ka'idojin shi in da ya shimfida in an bi sai a zauna lafiya amma har aka kauce ma ka'idojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a taba zama lafiya ba قال وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال يتي كنت جالسا عند عبد الله بن عباس يتي ناكسا إنا زوني وجن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه فدخل عليه رجل من أهل اليمن سيوانا تكي متان يمن يشيقو مسا فقال سيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أنكوري كينوكو ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره كرشن رأيو ابن عباس يدي مكة بايا غني من هذا قالوا شيء هذا يتي من هذا بايا غني يتي وانيني وانده يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقالي كما شاكا شيء هذا اليماني الذي يغشاك wannan bayamale ne da yake zuwa maka fa'arrafu iyahu aka ce aka sanar da shi wannan mutumin kala fa kala bin abbasin shi abdullahi dan abbas ya ce inna salama intaha ilal baraka gaisuwa na tukewa ne zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inda gaisuwa ta tuke kenan in ka kara wani abu sama da haka abdullahi dan abbas ya ce inna salama intaha ilal baraka gaisuwa na tukewa ne zuwa albarka قال يحيى سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال أكتي هل يسلم كينكم za a yi mamaci sallama kana wucewa mace na ka gaishe ta faƙala amma alal mutajalla fala akrahu zalika amma tsohuwa wadda ba ta da ba a bukatanta ba a sha'awanta eh ba zan karhanta haka ba za a iya gaishe ta wa amma shabbatu amma mai jini a jika fala uhibbu zalika wala uhibbu zalika wai abdullahi dan abbas ya ce inna salama intaha ila albaraka to shi kuma ya ce inna salama intaha ila almaghfira wa maghfirati wa alaikum inna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu to ya za a yi yanzu maganar sa za a gabatar ko magana abdullahi dan abbas eh wai ina ina hujjarka to wai akai akwai malaman da suka ce in kai ƙara wani abu zaka samu lada duk abin da kai ƙari a cikin addini zaka samu lada kenan ko babu ma jaa fi salami alal yahudi wan nasrani babin da yazo na bayanin in kana tafiya kaga ba yahudi ko ba nasare kai mishi sallama sai ka sai aka ce ba ai ba yahudi ne ko ba nasare ne ya za a yi za a warware sallaman قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك إتي يهودا دام أنت يحرفون الكلمة عن مواضيع أنت السلام عليكم تقول السام السام الموت كده manzo Allah ce in suka faɗa maka haka sai kai maka ce alaikum wa alaika kai maka ce mishi alaika ma abinda ka addu'an da kan ya koma ta goma kanka kenan qala yahya wa ila malik yace an tambayi imam malik imam darul hijra amma sallama ala al-yahudi aw an-nasrani hal yastaqiluhu dhalika fa qala la mutum ya gairu ya yi ma bai hude kuma na sare sallama sai aka ce to a warware sallama sai imam malik ya ce a'a babu jami'is salam babin da ya zo ya tattara abubuwa da suka danganci gaisuwa sallama hukunce-hukunce na sallama قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى أقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي بينما هو جالس في المسجد والناس معه manzon Allah na zaune cikin masallaci mutane na tare da shi yana wa'azi yana karantarwa yana shiryar da su yana nuna musu sunnoni iz aqbala thalathatu iz aqbala nafarun thalathatu sai ga mutane uku sun gabato sun zo suna tahowa suka ga manzon Allah yana karantarwa yana ilmantar da su fa aqbala isnani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama guda biyu sai suka zo wajen manzon Allah ɗaya sai juya ya kama hanya wa zahaba wahidun sai ɗaya ya tafi falamma waqafa ala majlis rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallama da suka zo su biyu suka tsaya sai suka yi sallama sallama suka ce assalamu alaikum mana ɗaya yayi aka hada su ko kowanne ya ce assalamu alaikum sallama fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaka fajalasa fiha ɗayansu sai ga kafa a cikin inda ake zauna cikin da'ira sai kusa shi ma ya shiga ya zauna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amma al-akharu ɗayan biyun kuma fajalasa khalfahum ɗaya da bai samu kafa inda zai shiga ba sai ya zauna bayan su wa amma thalith na uku fa adbara zahiban sai kama hanya ya tafiyarsa ya bar majalisar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kenan فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال da manzo Allah falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya gama ya idar to me kenan yana yana karantar da su yana ilmantar da su yana musu wa'azi yana musu nasiha yana koya musu sunnoni da ya gama qala sai ce ala ukhbirukum anin nafari thalatha da ba ku labarin waɗannan mutane guda uku na yi muku bayanin su amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ɗayansu ya tattaro zuwa Allah Allah ya tattaro ya karbe shi wa amman akharu amma ɗayan biyu fastahaya min Allah fastahaya Allah minhu sai ya ji kunya Allah Allah kuma ya ji kunyarsa wa amman akharu amma na uku fa'arada an Allah fa'arada Allah anhu فأعرض عن الله فأعرض الله عنه ko kaga matsalar manzo Allah na zaune yana karantarwa ko makalewa zaka yi kan bishiya kana ji ba zaka tsaya ba wannan ya kusa ya shiga wannan babu da zauna sai kai kama hanya ya ba manzon Allah baya yayi tafiyarsa baya bukata kenan qala wa hadathani an malikin an isaq ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام ولا يزوي سيدنا عمر سلم شيء سيدنا عمر يا أمس سلم ثم سأل عمر الرجل فقال كيف أنت وين سيدنا عمر كيف أنت يا ككي فقال سمتم يتي أحمد إليك الله فقال عمر ذلك الذي أردت منك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya taba amfani da wannan magana kamar yadda yazo cikin tabarani wani yazo manzo Allah ce kai ce ce ahmadu ilayka Allah shine manzo Allah ce hadha hadha alladhi uridu minka hadha zalika alladhi aradtu minka sayyidina Umar kenan qala wa hadathani an malik an ishaq bin abdullah bin abi talha anna tufayla ibn ubay bin kab akhbarahu annahu kana ya'ti Abdullah ibn Umara wannan ya kasance yana zuwa wajen Abdullah ibn Umar fayagdu ma'ahu ila suq she su te kasuwa qala fa idza gadawna ila suq lam yamur Abdullah ibn Umara ala saqatin wala sahibi bai'a wala miskinin wala ahadin illa sallama alayhi shi sayyidina Umar yabi yana bin sayyidina Umar baya sai na umar sakatin in yaga mai sai da duk masu ciniki dan ka yan kasuwa mai sai da kaskantattun kaya ne mai sai mana babban manyan yan kasuwa ne kananan yan kasuwa ne duk wanda abdullahi dan umar ya gaishe ya gaishe shi qala tufailu sai ce faji'tu abdullahi ibn umar yawman wata rana sai na zo wajen abdullahi dan umar fastatba'ani ila suq ay talaba minni an uti'ahu ila suq fa qultu lahu sai na ce mishi wa ma tasna'u fi suq wa anta la taqifu ala bai'i me za ka yi kasuwa ne abdullahi dan umar ba ciniki kake ba ba sai da sayarwa kake ba ba abin da kake kawai sai ka shiga kasuwa don kai ma mutane sallama ka dawo wala tasalu an silai wala tasumu biha ولا تجلس في مجالس السوق قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث قا- قال فقال لي عبد الله بن عمر شاء عبد الله بن عمر يتشي من يا أبا بطن وأن متم ميكات تنبيني شيء يتشي مش يا أبا بطن وكان طفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام أي أبن دي سامو كيف تامو جيك أسوا دمي ممتاني سلما نسلم alaman laqina duk wanda muka hadu da shi sai mu mishi sallama don manzo Allah ce sallim ka gaida wanda ka hadu da shi ko ka san shi ko baka san shi ba qala wa hadathani an malik an yahya bin sa'id anna rajulan sallama ala abdullah ibn umar fa qala wa nima abdullah ibn umar sallama yace assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu abinda ya fada kenan sannan ce wal ghadiyatu war ra'ihatu al ghadiyatu war ra'ihat wani suka ce mala'iku masu zuwa kai kawo wani suka ce a'a da waɗanda ke kai kawo cikin inda aka wanda aka yi musallama faƙala lahu abdullahi bin umara wa alaika alfan sun maka annahu kare hazalika ya ce wa alaika alfan sai kuma ya ga don mai zai ƙara wannan abin an fahimta tun da shi ya ƙara wannan lafazin ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه iza dukhila albaytu ghayru almaskun in mutum ka shiga gida da babu kowa a ciki sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin in ka shiga gida akwai jama'a mutane ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah in ka shiga gida ko dakin ka ne ko gidanka ne ba kowa ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin bayan Allah da ke cikin mala'iku kenan bismillahir rahmanir rahim kitabul istizan littafin neman izini sallama daban neman izini daban ko duk ɗaya ne ina ma nan sallama assalamu alaikum ina ma nan neman izini a adkhul in kai sallama aka amsa sai kuma ka tambaya na shigo in aka ce a'a sai ka kama hanya ka kuma ba jin haushin shi zaka ji ba fa ba surutu zaka yi da mita ba a'a sai ka kama hanya ka an fahimta har mai gidanka wa za ka yi masallama kenan a waye zai ce maka ka koma gidanka kuma gan ana magana sai da mai in suka yi maka sallama wai قال حدثني عن مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال منذ الله صلى الله عليه وسلم ونمت يتنبيش سيتي يا رسول الله يا منذ الله صلى الله عليه وسلم أستأذن على أمي إن زن شقا وجن قواتا سيناي سلم إن زن شقا وجن حجية سيناي سلم فقال نعم من قال شيء إيش كاي سلم منا قال الرجل إني معها في البيت yace ni fa tare da ita nake muke a gidan fa fita nayi zan shigo yanzu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'zin alaiha dole sai ka nemi izini fa qala ar-rajulu inni khadimuha sai mutum yace ni fa ke mata hidima kai kawo nike dauko mata da ɗebo mata ruwa ta sha ni ke mata hidima a cikin gidan فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها كي نيمي است كنيمي إذني أتحب أن ترى أوريانا سوكا كي كما هي بيركا سرارة قال لا يتي آآ qala fasta'zin alaiha to kai nemi izini مسألة تفتو فيكم قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي الاستئذان ثلاث neman izini su uku ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah a adkhul in aka ce ka shigo sai ka shiga in aka ka ji shuru sai ka sake so uku in kai ne istizani so uku ba baka izini ba sai ka koma an fahimta fa in azina fa in azina laka fadkhul wa illa farja in aka ce maka shigo sai ka shiga in aka ce karka shigo sai ka kama hanya kawai karka ji haushi karka ji zafi an fahimta shine al-istiza da zalasu kenan yasa an ka buga mutum waya sai rube dauka ba an jima ka buga ki rube uku sai ka kyale shi qala wa hadathani an malik an rabi'ata bin abi abdurrahman ai za ga wani ya buga kir su bakwai su goma ma yana ji in ka buga su uku ka ji shiru sai ka kashe wayarka قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب سيدنا أبو موسى الأشعري شيزوين نيمان إذني وجن سيدنا عمر يسلم أدخل فاستأذن ثلاثا ثم رجع da ya nemi izini da ya istizani su uku ya ji shiru sai kama hanya sai na umar wani yana sun wani sai ce na ji sallaman ka so nake ka maimaita su uku don addu'a kake assalamu alaikum assalamu alaikum na farko ba zan amsa ce ni kyale sai ka kai na uku kai muna addu'a su uku kenan nan sai na amsa a asta a adkhul bai ce a adkhul na uku da na uku ba a ce mishi shigo ba sai kama hanya fa arsala umar ibn al-khattab fi atharihi fa qala sai sai na umar ce ku je ku kira shi ai ina jin shi lokacin da yake neman izini malaka lam tadkhul da aka kira shi aka ce sai na umar ya ce ka zo da ya zo ya ce me hana ka shigo fa qala abu musa sai abu musa al-ashari ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu al-istizanu thalath ai na ji manzon Allah ya ce neman izini su uku ne in ba baka izini ba kakka shiga sai ka koma فإن أذن لك أو فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع sai ka koma ba tashin hankali ba ba za ka ji haushin shi ba faƙala umar shi sayyidina umar sayyidina umar bai san wannan sunnan ba fa faƙala umar wa man ya'lamu hadha ban da kai waye san wannan sunnan la in lam ta'tini bi man ya'lamu zalika la af'alanna bika kaza wa kaza sai ka je ka kawo wanda zai ma shaida cewa shi ma ya ji manzon Allah ya faɗa haka in ba haka ba za ka ji daɗi ba fakharaja abu musa sai sayyidina abu musa ya fita hatta ja'a majlisan fil masjidi yuqalu lahu majlisul ansar sai zo wani wuri cikin masallaci inda ake cewa majlisul ansar wajen zaman lansarawa majalisin lansarawa faqala sai ce inni akhbartu umar ibn al-khattab أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستدار ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا yace na fada ma sayyidina Umar manzo Allah ce istizani su uku ne an baka izini ka shiga in ba baka izini ba yace to ka je in baka nemo wanda zai ma shaida ba zaka sha ba dadi zaka ji ba dadi fa'in kana sami a zalika ahadun minkun falyakun ma'i a cikin kulan sara in akwai wanda ya ji wannan magana tare da ya tashi mu je ya min shaida wajen sayin na umar faƙalu li abi sa'idin al-khudri sai suka ce ya kai abu sa'idin al-khudri kun ma'ahu wa kana abu sa'idin asgaruhum abu sa'id lokacin shine karamin su a cikin inda ake zaune yace ka tashi ka je ka yi mishi shaida faqama ma'ahu sai tashi ka tafi فأخبر بذلك عمر بن الخطاب سيتي ما سيدنا عمر حكى منذ الله فداني ما ناجي با wannan kadai yaji ba wa qala umar ibn al-khattab li abi musa to yanzu sai sayyidina umar ibn al-khattab ya faɗa ma Ab- abi musa yace abinda yasa na ce ka je ka kawo shaida shine amma inni lam attahimuka ni fa ba ina zargin ka bane ba ina tuhumar ka bane walakin khashitu an yatakawwala an-nasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda nake gudu kowa yazo yace manzo Allah yace kowa yazo yace manzo Allah yace an fahimta eh Mhm. babu ma ja'a fi fi tashmit fil atlas babin da yazo na in mutum ya atishawa a ce mishi yarhamukallah an fahimta qala hadathani an malik an abdullah ibn abi bakr an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza atasa ahadukum idza atasa ahadukum fashammitu in atasa ahadukum fashammitu in ɗayanku ya yi atishawa ka ce mishi yarhamukallah ya ce alhamdulillah ka ce mishi yarhamukallah summa in atasa fashammitu in ya kara na biyu ka faɗa masa In ya- summa in atasa fashammitu sannan in ya faɗa in ya yi atishawa na uku ka faɗa masa summa in atasa fakul innaka madnukun in ya kara na hudu sai ka ce a kai kana da zazzabi kai mai zazzabi ne kana da zazzabi mara lafiya ne قال عبد الله بن ابي بكر لا ادري ابعد الثالثه او الرابعه yace ban sani ba ko bayan na uku ne za a fada masa wannan ko bayan na hudu قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله عبد الله بن عمر إني أتشى وأكت مسا يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم باب ما جاء في الصور والتماثيل إمام مالك ينبا كده أبن ذاك تشيمش duk abin da aka yi aka je aka dawo aka je aka dawo sai da aka sallama mishi in ba haka ba ana babin menene ki kuma me ya kawo babin sura ku gare mu. duk manyan malama haka suke karanta su bai shi ba kai suka ce mai imamu maliki dan me kai haka ba sai ce kai ma je ka wallafa littafin ka yadda kake so eh haka ce ga imamu shafi zai zo ya karatu daga kwana uku da ya dauka ya haddace muwatta ya zo ya ce to ya gwada shi ga ya haddace ya ce littafi na na zauna shekara talatin na tara shi ya zo ya haddace zuwa ba wa- ba za ku fahimci wannan littafin ba yasa duk wanda ya karanta muwatta sai dai ya fa- ya fas- eh, ya fahimci wani ya hakura da wani babu ma ja'a fi suwar wa tamasil babin da ya zo na hoto da tamasil mutum mutum timsali kenan hoto wanda aka yi a cikin tufa ko aka ɗauki foto wannan da ake ɗaukan abin nan abin nan da kuma mutum mutune wanda aka yi sassake ko aka gina aka yi aka yi su ne guda biyu ne me ke hukuncin su za mu ji a ibn abi talha قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال يتي دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة هكذا هكذا رنتينك وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت فافصل بضمير المنفصل أسكن أنت وزوجك كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وعبد الله بن أبي an fahimta ibn abi talha ala abi sa'id al-khudri na'uduhu mun je mu yi ziyara mu je mu yi dubiya abu sa'id al-khudri fa qala lana abu sa'id shi abu sa'id al-khudri ya ce mana akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah ya bamu da ya fice mana innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi tamasil aw tasawir shakka ishaq ce ai mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hotuna ko tamasil ko mutum mutuni la ya jiri ayyatu ma kala abu sa'idin yana shakka ko hotuna ne ko tamasil mutum mutuni abinda hadisin ne ya faɗa musu kenan an fahimta za mu ji ƙarashin hadisin ya aka yi an togace sura ko ko a'a lalle hadda sura a ciki halawa haddasa ni an malikin عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي عبد الله ابن أتبى ابن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده يا جي غير أبو طلحة الأنصاري قال فوجد عنده سهل بن هنيف شي سامو سهل بن هنيف أوجد فدعا, فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع لمة من تاته شي أبو طلحة يكلا ونمتم sai janye shimfiɗa da yake zaune a kai shimfiɗa ne akwai darduma ko shimfiɗa ko tabarma akwai hotuna a kai a kansu faƙala lahu sahalu bin hunaifin sai sahalu dan hunaif ya ce lima tanzi'uhu me yasa ka janye wannan abin qala li anna fihi tasawira ai akwai hotuna akan wannan shimfiɗar wa qad qala fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma qad alimta kuma manzo Allah ya faɗi abin da ka sani ana fahimta zabai ana ana ana me kenan ana tattaunawa kenan fa qala sahal sai sahal ne ce alam yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma kana raqban fi thawbi da manzon Allah ya ce mala'iku ba su shiga gidan da akwai su hoto ko mutum mutuni bai togace ya ce sai dai zane a cikin tufa ba ma'ana mutum mutuni daban su zane da aka yi akan tufa daban ya togace alam ya ce ce alam ya kul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa ma kana raqman fi thawbin raqm zane da aka yi a cikin tufa kamar darduman nan kaga ai zane an ko hotuna a ciki ai ba mutum mutune bane ce ai manzo Allah ya togace wannan ba su ciki qala bala yace eh haka al'amar yake na san da haka walakinahu atyabu li nafsi sai dai na fi samun kwanciyar hankali ne in na cire wannan ba an fahimta to wannan shi ne ke nuna wannan mahadis ɗin tintintin ya fi shekara ya kusa shekara hamsin ina jin shunan shekha madal ansari to amma lokacin duka su manyan malamai sheikh abdulaziz bin baz ibn usamin duk suna da tsanani har na baro saudiya sheikh abdulaziz bin baz baya halatta shigan talabijin a gida baya halatta talabijin duk fatawar shi na farko eh haramun ne ga hotuna ga menene da menene an fahimta har na baro saudiya suna kan wannan to daga baya sai naga fatawar shek abdulaziz bin baz aka tambaye shi to akramakallah me kake fada game da yanzu sha'anin auratayya da da yawan mutuwan aure da rashin zaman kaza kaza yace eh wannan abin sai dai a yi ta mutane nasiha ana yi musu wa'azi cikin rediyo da talabijin a cikin radio da talabijin ya dawo kenan ya dawo kenan ya dawo kenan da duk ba za su yadda ba ana jami'ar mana jami'ar islamiyya malik faisal kowa san shi da karfi ya zo ya shiga zai na shiga zai shiga wajen sheikh muhammad lamini shankiti yana tafsiri duk inda sarki za shugaba suwa ke bin shi masu kamara ita shi ce haram haram haram kar su shigo shi fassa na juba ya ce musu wannan tsoho ne ba in aka bi da shi ba za a zauna ba tare cewa ai shi ya san sheikh abla shi ya san sheikh muhammad al-aminu shakiti ya rasu 1973 ne ko 4 shi ya san wane ne sheikh muhammad al-aminu shakiti saboda me saboda lokacin da wansa ke kan kujeran mulki wannan maganar daga sheikh ahmad al-ansari na shi sa'ud kenan aka ce sai ana wasanni da abubuwa da dukiya da menene sai ana son a canza mulkin ya dawo hannun faisal duk saudiya aka rasa wa zai je ya hadu da sa'udu ya faɗa mishi wannan aka bincika har aka gaji aka ce sheikh muhammadu aminu shankiti zai iya mutumin murtaniya ne daji ya zauna badiya ne yana da badawa ba ruwan shi ba ya jin shakkan komai aka ce shi zai iya ya tashi tiryan-tiryan ya je wajen suka gaisa ya ce wannan al'amarin jama'a suna ganin cewa ɗan uwanka ya fi ka dacewa da wannan eh to daga nan kuma aka canza min a yadda ai ba da wasa ake yi ba aka ce jama'a sai fita sai ya koma masar ya zauna to sanadiyan ɗora malik faisal ke ya zama sarki eh ai shi ba Muhammad Lamina ai ba ruwan shi da duniya ba ru Allah ya bashi alkur'ani yayi ka yayi tafsiri duk duniya ba ka ba za ka yi tafsiri irin shi ba yana da dafu ihamil ittiram yana da adwa'ul bayan gidan rediyon Saudiya suka zo akramakallah ana so a sa karatun ka cikin karatu yace a'a da aka masa yace to da sharadi kada a sa tafsiri na ana gamawa a kawo wake-wake kuma ya kafa musu wannan dokar in ka gaba za ka yi kafa doka ba kana nema kenan ka in ba ka nema ba ka nema wajen kowa ba ruwanka ba abin da ya ma zafi yana karban albashin shi jami'ar islamiyya zai kasafta ya aika matalakawa makka rabonsu ni kai kama da kudi wani abu wajensu kudi abin biyan bukata abin biyan bukata eh a'a ba da wasa ake yi ba fa in ka gana cewa e a'a matsalan akwai wasanni a ciki ke wa aka zabo za a zabo wanda ya girme ma ne ko sa'akka kuma kai iya mulkin ka baka taba ganin shi ya ce ga abin da yake so duk abin da suka ce suna so za a ba su amma ba sa bukata domin zai hana yama magana ka ji kullum muna fadar cewa hanyoyin da ake bi ana warware matsalolin ba za su warware ba fa matsalan aure matsalan rayuwa matsalan menene sai a je a ɗauko yara wanda lokacin da kafin a haife su ma rayuwar ta gama lalacewa a cikin talabijin ko gidan rediyo ana tattaunawa da su ce ga mata duk ba su shiga shekara ashirin ko da biyar ko su ne za su tattauna abin da zai a lokacin da rayuwar ke tafiya sun an haife su ne ma ai ba su sani ba matsala ana kawo manyan mutane ne wanda in suka yi magana za a ji dole a ji amma a kawo mutane wanda su kansu suna kara ma matsalar su kansu matsala ne ya za a tafi su kansu matsala ne a cikin yadda aka yi kenan wannan yanzu yi aka ce za a sa karatu nan yanzu kowa zuwa yake yana kamun kafa ma a sa karatun shi cikin daɗin nan a sa karatun shi a sa karatun shi ciki wata rana muna ɗorai ranar asabar ne kula zan shiga makarantar matar aure sai ga wani ya zo malam ni ne wani kaza kaza kaza kaza da Allah karatun ka muke so musa cikin nace a ban da sha'awa nace malam waɗansu fa kamun kafa suke yi fa suna bin manya a yadda a sa karatun su nace to ku je ku sa mana ku je ku su da suke so ku sa ke ku je ku sa ba haka bane ba ku je ku sa sai me wallahi sharaɗin da sheikh muhammadu aminu shankiti ya yi kenan to duk ran da aka sa karatu na ciki sannan ba sa wake-wake fa ka san abin da ke faruwa muna karatu wani yaro muna karatu shekaru uku hudu da suka wuce ce malam gashi nan kana karantar da mu haka da in aka kawo karatun ka tsaki muke muna ta surutai saboda me sai yara sun ji dadin fina-finan indiya ya cire shi a kawo karatu ya za su ji ya za su ji ko sai ka zo ka yi wa'azi ka gama ana cirewa sai a kawo masu wake masu kaza-kaza masu menene da menene sun mun sun wanke mai sun rusa duk abin da kai duk tsari ne na barnata abubuwa to kai kuma ka zaku kana so a sanka a ganka ai menene da menene to yin an ganka in ba ganka ba sai me wanda kake dan shi ba yana ganin ka ba farko da muka fara buhari ya aka yi wallahi nomanu gado da masu yana nan da ran shi har yanzu ya biyo na har gida malam duk radiyon najeriya akwai wanda kai radiyon kaduna dogon zango babu ya ce malam sun ce suna son sa karatun ka na ce ba ni da sha'awa shi kenan an gama kuma kenan an ji sheikh shangiti ko sharaɗin da ya sa za a saka karatun shi mutane su karatun shi na da farin jini ne fassarar alkur'ani yake yi idahil qur'ani bil qur'an ya ce ga ayan alkur'ani ai akwai ayan da ta zo ta fassara wannan aya ba shi ka nemi tafsiri ba wajen ka ba sai kawo aya sai kawo aya ita ta fassara wannan sai kawo aya sai ce wancan aya ita ta fassara wannan haka ya tun daga farko har karshe isa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an lokacin littafin na da tsada rabawa ake kyauta sai da na bi shi har gida aka rubuta min takarda in je jami'ar islamiyya a bani kwafi sai eh sai an yarda da kai ake ba amma rayuwa ta zama kowa na so a san shi kowa na so a gan shi kowa- sai komai ya zama ba ga yanzu malaman hadisi sun yawa ba kana bude facebook kana bude menene whatsapp kana bude sai ga shi nan wannan ya ce kana yan boko duk kowa ya boko yanzu an tabbatar da boko kowa ya koma malamin ba haka ba ne ba eh kowa yana zai wannan ya kawo hadisi wannan ya kawo fassara wannan ya menene ko da turanci ko da ko da hausa ko Mhm. a kare mutuncin ilimi za ka ga ilimi yana da amfani har ana da kasa ilimi na da daraja Allah ce hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna inna ma yatazakkaru ulul albab amma kamar da ilimin addini abin neman duniya kana son duniya da sunan addini da kaza da kaza da kaza kuma wanda kake yaudaran yana kallon ka kofa anya za a ci nasara kuwa za ka ci nasara kuwa ba zai ka ba za ka taɓa cin nasara hanyoyin da ake bi a warware matsalolin ba hanyoyi ba ne ba a kawo waɗanda suka dace suna magana za ka komai ya komai ya yayi daidai Hmm. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نانا عائشة أنها اشترت نمرقة نمرقة فيها تصاوير نانا عائشة تجي تصور شمفدة da akwai hotuna a ciki falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama ala albabi falam yadkhul da manzo Allah ya ga gashi fidan da na Aisha ta kawo akwai hotuna shi ya tsaya a bakin kofa falam yadkhul bi shiga ba fa arafat fi wajhihi alkarahiya sai na na Aisha ta san cewa manzon Allah fa ya baya son wannan abin da aka yi ran shi ya baci وقالت sai ta ce mu ji abin da ta fada Ma- manzo Allah ya bar duniya na na aisha shekaru ta goma sha takwas duk wannan habubuwan da aka yi t- tana yariya ake yi su manzo Allah ya bar duniya shekaru ta nawa sha takwas wa qalat sai ta ce ya rasulullah atubu ila Allah wa ila rasulihi fama aznab ya manzo Allah na tuba na bi Allah me laifin da na yi ina so in san laifin da na yi don ba ta sani ba amma tun da ta gama zuwa Allah rashi ya ɓace ta san akwai laifi yanzu laifin da ta yi take son ta sani ya rasulallah a tubu ilallahi wa ila rasulihi fama aznab me na yi me na yi na ɓata maka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل الله صلى الله عليه وسلم يقول فما بال هذه النمرقة ina kuma labarin wannan shimfida da kuke da hutuna ina yake tsaya akai qalat ishtaraytuha laka taqulu alaiha wa tawassaduha ay wa tatawassaduha sawo maka nayi dan ka zauna ka kishin gida akai kai na sawo ma da kudin ta kenan ta je ta sawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم شيء إنها إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة أي ما سوى إن سكي وإن هوتنا متم متنين زاء مس أزاب رانا تاشن القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم كرايا أبن دكوك هلتا كسا مسري ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة to hadisin ibn abi talha wanda mu karanta fa ya shafi duk hadisan da suka zo kan sura din nan fa sai dai mutum mutuni sa'annan kuma hotuna din sai dai a sa su cikin album ba za a rataya su a cikin falo ba akwai girmamawa a ciki an fahimta mutum mutuni ijma'an an haramta an fahimta amma wannan hoto photograph da ake dauka malamai sun yi tsanani sun yi menene da menene da menene daga ba duk kowa ya zo ya janye mafi yawancin sun janye wannan fatawar sun yadda da wannan don shi bin baz na gan shi cikin youtube na gan shi cikin ko'ina ana dau da ba yadda dauke ce dai a dauke shi a rediyo har ya gama tafsirin shi sai dai mu je mu ji ka kawo kaset ma ka sa ba za a yadda ba eh haka za mu je mu zauna mu ji mu tashi da ana yadda lokacin ai da mu an san saka saka sai da yanzu sai kun ji su shehu jazairi da ya an aka yadda shi na shi ma ake an ina da kasatin shi da ya fi shekara arba'in shi kansa da an sami shi sai ya yi kwalla kama ya rasu allah ya ji kanshi shi yasa mana sassake ko mutum mutuni haramun ne hoto da ake yi fa wa'annan da ake yi malamai sun daga baya da wanda suka tsananta da wanda ba su tsananta ba duk sun zo sun yarda ba shi ciki balle kuma gashi na ce awalan manzon Allah bai ce illa rakman fi thawbi ba ina mana illa rakman fi thawb banda zane da ke cikin tufa shine wannan hadisin wannan hadisin ina jin shurin Sheikh Ahmad Al-Ansari ya kusa shekara 50 wallahi illa rakman fi thawb me? to tarbiyyar ce ai wake magana eh wake magana na ce nana aisha kas ta yi legal ta yi abu ta yi buk ta yi wace makaranta ta fita idan sayid na abubakar ba haka bane ba ba haka bane ba mana ja ya ne ina ka tarbiyyantar da ita gidan sayid na abubakar sayid na abubakar da umar roman yun aka ce kuma sayid na abubakar matsala ta kai karshe ne to cikin inda aka tarbiyyantar da ita kenan da aka ɗauko ta tana shekara nawa aka kai da aka ɗauko ta daga jami'a sai aka yi ta kuma ina wace makaranta wane ne babban malamin makarantar ba yadda za a yi sai an samu bambanci ba yadda za a yi sai an samu bambanci kai baka bibi al'amura ba ne da ka san inda ake yin irin waɗannan shekaru 60 baya mace za ta faɗi irin wannan ko wanda ya fi wannan tsanani ma iyaye da kakanni da suka girma suna girmama miji ne duk yadda aka yi don miji na shigowa ai durkusawa za ta yi ba muna magana durkusawa ya halatta ko bai halatta ba ne fa muna bayyana abin da yake faruwa ne yaya za ta yi hakkasa za ta durkusa ta gaidawa mai gida abin da ke hannunsa a yi mai abadan tun daga ran da aka shigo da ita gidan sunan mai gidan ya mutu sunan uban shi ya mutu sunan karin shi ya mutu sunan kowa ya mutu daga yaya daga yaya shi baba shi menene sai ba haka bane ba to ai sun ga albarkacin rayuwa tarbiyyar da suka samu kenan shi yasa duk wanda ke so ya daguda ma mutane rayuwa farkon makamin da yake kama mace mata ake don rayuwar ba za ta tafi ba sai da mace in aka kyale ta cikin kunya cikin mutunci rayuwar za ta tafi turawa ba bukatar so za ta biya ba an fahimta babu ma ja a fi akli dabbi babin da ya zo na cin me wai baban da ya zo na cin damu ya ce a a naman damu ne ban maki tsakanin damu da naman damu eh akwai bambanci eh akwai bambanci ko ba bambanci eh akwai bambanci mana naman damu kafi ya zama nama sai da aka yi mai to amma ka ce damo قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصع عن سليمان بن يسار انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمون bintul haris alhilaliya manzo Allah ya shigo gidan matarsa maimuna bintul haris fa idza dibabun fiha baydun sai ga naman damo an sa da kwai a ciki wa ma'ahu abdullahi ibn abbas manzo Allah ya shigo yana tare da sayyidina abdullahi ibn abbas habarul umma wa khalid ibn al-walid da khalid ibn al-walid fa qala min ayna lakum hadha yace ina kuka samu wannan ba yadda za a yi in ba kai ka ba da girgo in ka gani ka tambaya aka yi yarka kai ke mata komai in kaga ta kawo abin da ba kai mata min aina laki haza anna laki haza ba haka bane ba to zaka ga komai tana shakka amma aka kyale kowa ya abin da ya ga dama baka da lokacin su komai za a iya yi Allah ya kiyaye faqalat ahadathu li ukhti huzailah bint al-haris tace ai kanwata ce ko ya ta kanwata ce huzailah bint al-haris maimunatu bintul harith alhilaliya huzailatu bintul harith alhilaliya ba yan wanjuna bane ba wa qala li abdullah bin abbas wa khalid bin walid kula sai manzo Allah ya ce masa sayyidina abdullah dan abbas da khalid bin walid ku ci fa qala aw la taqulu anta ya rasulullah yuska ce ya manzo Allah kai ba za ka ci ba fa qala sai manzo Allah ce inni tahduruni min Allah hadira ma'ana ina da lokaci da nake gana da Allah mala'iku suna zuwa min suna kaza kaza kaza kaza mana ba ba na so a ji karni ku ga gaba qalat maimunatu sayyid nana maimuna sai ta ce anasqika ya rasulullahi min labanin indana mukama nono kasha fa qala na'am sai ce eh falamma shariba qala min aina lakum hadha da ya sha sai ce ina ku samu wannan faqalat ahdatu li ukhti huzaila yace ai kanwata ce huzaila ta kawo ni mana da ana sadar da zumunci ne fa iya da kanwa da iyaye da menene ba a ganin asirin wani fa sai a dauka akai sai a dauka akai shine sirrin da yasa duk kofar gida za ka ko masallaci ko kofar gida za a taro a kawo abinci kowa mutum goma ne ko biyar ko menene wannan a kawo kwano wannan a kawo kwano wannan a kawo kwano ranan da aka yi kwano daya bai zo ba babu to an san gidan ma ba ya abinci ba to an san gidan ana cikin yin wake sai wane ce a je gida a ɗauki abinci a kai gidan wane da shi zai zo a ci nan to gidan shi ba sai ce a ɗauka haka aka tafi da rayuwa da aka tafi da rayuwa cikin rufin asiri kuma suka samu rufin asirin Allah to yanzu gashi rayuwa ta zo ga kuɗi fiye da yadda ake tsammani kuma gashi babu rufin asiri ba wadata ba koshi ba ba komai komai na alkhairi babu Allah ya kiyaye fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ji dadi ta kawo wannan waka Huzaila kanwata ce ta kawo kanwata ce ta kawo sai manzon Allah ya ce ara aitiki jariyataki allati kunti istamartini fi itqiha ce kin ga bai wannan da kika ce mini ko kike ba ni ma ko kike ta ce min in ɗan tata a atiha uktak wasili biha rahimak tar'a alaiha fa innahu khairul laki dauki ki ba kanwanki ki sadar da zumunci dauki ki bawa kanwanki ki sadar da zumunci ko kiwo ta je tana yi mata ko gyare-gyare ba ka ke sadar da zumunci ba kana da kudi Allah ya hore maka sai ka wadata ta abinda mata ke fama da shi suna ji suna ce ta zo maganganu wayansu ba ba su da daɗin afatin su sai kaga mijinta na da hali kuma yana yalwata musu amma baya saka musu kwandala da za ta iya taimaka ma gwaggwanta ko kanwanta ko yanta ko kawunta ko menene da menene kuma ana ganin ta cikin ni'ima shi a tsammani ita ce marowaciya daga nan gidan ne ba ba da izini an fahimta gashi manzo Allah ce ki dauki baiwar ki je ki ba kanwanki ke ce zaki ba ta ki sadar da zumunci me ce ki je ki ce ni nace ki kawo mata baba ita haka in kada Allah ya rufa ma asiri shekara ta kewa ka zaka fitar da zakka je ki ki ba kanwanki iyaye ka san gidansu ba hali sai ka wadatar da su ka san gidansu ba hali kai kuma Allah ya rufa ma asiri sai in ka sai abinci ka cika gida sai a ce dauki ka zaki kai gida mana gashi ce yake ba su sai abinci ba lalle mana ya kai mashi da kanshi ya bar ta kai in ya kai shi ma ya yi daidai in ya kai shi ma ya daidai to da wannan ne za a iya fahimtar addinin musulunci da wannan za a iya fahimtar addinin musulunci duk sa'an da za ka yi wa'azi sai ka yi wa'azi a aikaci wanda ya shafe ka kai kanka an fahimta amma duk sa'an da za ka yi wa'azi kana yi ne abin da za ka more ta ba yadda za ta fahimce ka ba yadda za ta fahimce ka manzo Allah ya ce mutum ya kira matarsa bata zo ba mala'iku na la'antarta eh haka manzo Allah ya ce ai manzo Allah kuma ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sai ke ce kai manzo Allah ya ce kace mata kai manzo Allah ko ya ce wanda yafi alkhairi wajen Allah wanda ke kyautata ma iyalansa je kina yi kwangila na samu kiri ga dubu 500 je ki ma kuka shiga ga dubu 50 ga dubu kaza ba za ta fahimci sunna ba ba za ta fahimta ba haka matsalolin haka ake yin su amma ka takura mata kamar ta wai mace a cika mata tumita ba ta abinci ta ci yanzu yadda rayuwa take duk sa'an da kuɗi ya ragu hannun mutum ya yake jin rayuwar to ya za a tana zaune gida sai da ta ci abinci ta cika tumbinta in kanin ta tashi baran jange da yaya ya je shiga wajenta ya gaishe ta ya ce to ya zan tafiya ga ce sai ta ce sauka lafiya ina kudin mota akwai daɗi akwai daɗi ba daɗi wallahi sai to sauka lafiya ga kudin mota gogo ga kudin mota an san kudin mota nawa ne sai a ƙara mata amma wai an ce sai dai a cika mata tumbi kawai a kyale ta haka yaushe rayuwa za ta yi ba za ta tafi ba yadda za a yi ta ji daɗi me yake faka wannan saboda rayuwa ta haɗe ta zama ɗaya ita ɗin nan da kake ganinta za a yi haihuwa ko za a yi buki za ta ci gidan buki ko gidan haihuwa cikin jama'a su wannan ta shayo kaza ta ce ai mun je sahad ai na je na sai kaza ai mun ana ta hira ita tana zaune ko kwandala ba ta da shi kuma ba ta ba ta gani ma wallahi wata ta ce malam naira dubu ya ta bani wata ma naira dubu wallahi ya kiya wai an ce sai da su ka ce naira dubu ya kiya wai wallahi naira dubu ya kiya ba ya daya ba haka matsalolin suke suna nan kowa yana ji wani haka yake ɗauko matarsa suka zo wallahi malam shidanu ne aljanu ne suka yi mata kaza kaza kaza kaza kaza kaza garba abdullahi yana da ya kawo shi abokin shi ne gashi matarsa da ce babu wani aljani je ka sa mata albashi kowane wata ko ba ka da kuɗi sa mata dubu biyar wata za ka ga wannan dubu biyar ta za ce a ranta min naira ɗari biyar cikin albashi ba ya zama na mutum yana da abin da shi ma yake jin daɗi hankali shi na kwanta wallahi sai da su sake dawowa wai ta samu lafiya قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه ابن سهل سهل بن هنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد ابن المغيره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ تعالى منزو الله جدا ميمونه ما تم منزو الله صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوز شيخ أنك وقسشنا نامن دمو فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سيدنا منذ الله يميك هنوزي دوكا فقال بعض النسوة اللائي في بيت ميمونة sai matan da ke zaune gidan suka ce ku faɗa ba manzon Allah fa abin da zai ɗauka ya ci ɗin nan akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an yakula minhu ku bashi labari fa qila huwa dabbun ya rasulullah ya ce ai naman damo ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh to kaga gaskiya ne da damon ne aka kawo ba zai gane ba da aka kawo naman fa farafa a yadahu ana fada sai manzo Allah ya daga hannunsa bai dauka ba fa qultu sai nace a haramun huwa ya rasulullah haramun ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala la yace a'a ba haramun bane walakinahu lam yakun bi ardi qaumi ba abincin da ake ci ba abincin da ke kasan mu garin mu bane shi yasa ban saba ba fa ajduni a'afuhu shi yasa nake kyankyamin sa qala khalid fashtarartuhu fa akaltu khalid ce sai na yanko na ci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu manzon Allah yana kallo ala hadathani an malikin an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umara anna rajulan nada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tara fi dabbi me kake gani dangane da naman damo wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lastu bi akilihi wala bi muharrimihi wai me kenan ni ba zan ci ba kuma ba zan haramta ba akan haka ya halatta kenan ko bai halatta ba wai wai wai اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم